wannan littafi a bisa tsarin da yake so ya kuma yarda da shi duk abin da zamu karanta Allah madaukakin sarki ya sa mu kiyaye mu hardace ya ba mu ikon yin amfani da shi kuma in mun karanta a wani hali da buƙatar jinya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya wannan ya zamo mana hanyar samun sauƙi da kuma samun lafiya a jikunanmu gabanin haka jama'a mun sani cewa harkar likitanci wani abu ne wanda ya samo asali daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan manzon Allah ba ba gidajen annabi bane babu wani alkhairi da wani dan adam zai samu a duniya face Allah ya nuna wa manzon Allah wannan abu kuma ya nuna masa kuma ya yi bayani shi kansa ne yadda za a amfana da waɗannan ababe jama'a ina fata mun gane wannan abu na biyu shine mu sani cewa babu wata cuta a duniya kakaf da Allah ya saukar da ita a duniyan nan face manzon Allah ya taba bada wani sinadari wanda zai iya magance wannan matsalar Allah ya sa mun gane sai dai ɗayan biyu in ma dai shi wanda aka baiwa maganin ko dai shi wanda zai magani da ita bai sani ba bai san wannan abin yana maganin wannan cutar ba don haka kaga ba maganin kuma ya maganin ita ballantana ma ya warke ko kuma a'a ya sani din amma yana da shakka yana da tababa mun sani akan harkar magani akwai abin da matukar mutum ya zama yaƙini ne yake aiki ƙarfin yaƙini matukar mutum ya zama to ko da manzo Allah ya ce kaza yana magani amma shin ya zo ka sai ce to za mu gwada mu gani amma dai ni ba maganin da ban sha ba to tsakani ga Allah wannan kawai ya je ya kwanta a ganin asibiti kawai ta kuka eh ya jira abilin sa yayi Allah ta'ala ya ikon sa jama'a mun gane wannan ko Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato datar da mu akwai hadisai da yawa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana muhimmanci neman magani a karatun ɗariƙus salihin akwai bigiran da muka zo muke magana dangane da abin da ya shafi ainihin wato a wasu mutane da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba daga cikin sifofin su manzo Allah ya ce humul ladina la yastarquna su ne waɗanda ba sa yin tawaida ba sa neman wani ya musu addu'a malin su warke wala yaktawuna ba sa yin lalas ko sakiya an gane wannan wa ala rabbihim yatawakkalun masu dogaro ne ga ubangijinsu mun karanta wannan sai dai mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata cikin abin da yake ainihin wato mai yawa kware da gaske dangane da abin da ya shafi rashin lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a hadisin Jabir wanda Imam Muslim ya ruwaito manzon Allah ya ce li kulli da'in dawa'un likulli da'in dawa'un kowace cuta tana da magani inji annabi Muhammad in kaji an sako ta cuta an ce ai ba ta da magani to ƙarya ne ko koronan da aka yi ta yayi aka zo aka yayinta duk wanda ya dinga shan habbatu sauda yana sa ta a ruwa yana yin steaming da ita yana yin wato a me yake cewa surace da ita warkewa yake jama'a sai zuwa gwada gaban mu ita kadai ba sai hada da wani abu wanda ba ita ba ina fata an gane kuma habatu sauda din ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce alhabatu sauda shifa'u min kulli da'in illa sam ita habatu sauda tana magance kowane irin cuta illa samu sai dai mutuwa da kansa ya fasa ya ce wasamu almaut idan ka ce assamu ana nufin mene mutuwa to tunda manzon Allah ya faɗi wannan idan kaga ka sha habatu sauda kana malaria ko kana typhoid ko kana fama da ciwon sanyi ko kana fama da ciwon kai ko kana fama da matsalar shedanu ko kana fama da abin nan sanyin kashi ko kana fama da in kaga baka warke ba to kai ne baka san yadda zaka sarrafa ta maka wannan maganin ba an gane wannan so da haka dangane da magani da ita kana da buƙatar samun shawaran likita akwai abin da ana buƙatar ƙwayarta ne a yi amfani da shi akwai wanda ana buƙatar garinta ne a haɗa shi da zuma ko wani abu akwai wanda ana buƙatar manta ne zallansa akwai wanda ana buƙatar man a haɗa shi da wani abu don ya yi maganin wannan cutar jama'a mun gane wannan to ku ji wata formula ta annabi muhammad yadda za ku ƙara yadda da maganar annabi sai ce fa'iza usibar da'ud dawa'a idan magani ya zama ya dace da cuta an gani idan magani ya zama yayi me ya dace da cutar da ake so a magance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bari'a bi idnillah nan take da izinin Allah wannan cutar za ta warke an gani ashe yayin da baka da lafiya kaga an sha magani an yi alluran atimeta an yi alluran waye ka sha chloroquine baka warke ba to ba shi bane maganin da ya kamata ba shi ne maganin da ya kamata ka sha ba na wannan zazzabin naka sai ya ce wallahi ai ran nan naji wajen wani kawai wani dan magani ya ba a kofi ina sha kawai na ji nan da nan kawai zazzabin ya sauka to yanzu zaka sai yanzu ya samu maganin da ya dace da me cutarsa jama'a mun fahimci wannan Allah subhanahu wataala ya ainihin wato datar da mu ko kuma abu na biyu shine maganin ya dace da ciwon amma shi majinyacin ya kasa yin haƙuri ya sha adadin yawan abin da zai zama ya busar da cutar gaba ɗaya ba ba ya samun sauƙi ba ne a gaggawa ta mar yawa ka san adam da me da gaggawa ko shi so yake kawai sha yanzu magani yanzu to ko ba wanda yake da wannan Allah ne kaɗai bai iya yin wannan. Jama'a an gano wannan. Cewa duk wanda zai baka magani ce ma garanti ƙarya ne. Ƙarya ne ba wani magani da ke da garanti. Saboda asalin tasirin warkarwan yana wurin Allah ne. Shi magani menene? Sababi ne. Kada ka yi riƙo da sababi kaɗai wajen neman maganin. A'a, ka yi amfani da sababi da kuma almusabbibu. Wa huwa man? Allah mun gane wannan jama'a yawwa to bari abi idnillahi azza wa jalla wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi Imam Muslim ya fitar da shi da sauran malamai haka nan a wani hadisin daban manzo ana ya ce ma anzalallahu min da'in illa anzalahu dawa Allah bai taba saukar da wata cuta ba face ya saukar mata da me magani wannan ainihin wato a hadisin kenan an gane wannan ko sannan akwai hadisin Usama ibn Sharikin shi ma ainihin wato ya faɗi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah lam yanzil da'an illa anzala lahu dawa illa anzala lahu shifaa'un shifaa'an alimahu man man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba jama'a mun gane wannan ko to abin da zai baka mamaki game da likitocin zamani shine su kullun kokari suke su yaki wannan karatun an gane wannan madadin musamman likitocin musulmi su gane wannan karatun da wannan tauhidin sai a dinga hadawa biyu tsakanin likitanci na zamani da kuma likitanci na me na musulunci akwai ciwon da in ka je asibiti ma kan ma ka fara zuwa nan ba su da maganin sa amma kuma za su gaya maka kakkaje wajen mai maganin cin kuma shi bai san me yake ba to abin da zai baka mamaki shine likitocin zamanin nan jama'a da me suka zama likitocin nan ne ban ji ba da karatu da karanta littafai da aka wallafa ko shi likitancin musulunci wanda yake likitan musulmi ne wanda ya yi ilimin abin ya sani daga ina ya kori na shi to littafi ya fi littafi ne malami ya fi malami ne magani ya fi magani ne abin da ya fi dacewa jama'a ashe shi ne a yi mene eh a haɗa wannan abun gaba ɗaya a'a ku bari da Allah ka zauna kawai kakka motsa akwai wani wajen da Allah bana son kuna wannan motsin ku bari an gane wannan ko jama'a so yana da matukar muhimmanci jama'a ya zamto mun dauki wannan tsari na ainihin wato musulunci musamman wajen likitanci da kuma neman lafiya a wurin Allah subhanahu wata'ala ina wannan muqaddima ne saboda mun fara karatu ba mu bukatan kuma mu dinga sauka muna faɗin wata magana wacce ba wannan ba amma mu fahimci tsarin tukuna an gane wannan ko Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato datar da mu ah na'am bayan wannan jama'a yana da kyau mu sani cewa ita harkar likitanci ta Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da wasu ka'idoji da wasu sharuɗa wanda malam zai zo ya ambata mana a cikin wannan karatun to sai mu yi kokari mu ga cewa yayin da zamu nemi lafiya ya zamto mun yi kokari bakin iyawanmu mu ga cewa mun sifantu da irin waɗannan sifofin waɗanda idan an nema musu lafiya ta hanyar addu'o'i daga alƙur'ani da sunna za kuma su samu lafiya ina fata mun gane wannan da zaran ka sauka daga kan ka'ida jama'a shikenan sai ai tai ai ta fama hatta ruqya da ake jama'a karanta mutum alƙur'ani ya samu lafiya akwai da an karanta mishi ko ya zau kuma ba zai warken ba me yasa babu yaqini a ranshi cewa wannan abin zai iya yin tasiri Allah ya bashi lafiya to da kuma zato a yin mm komai a gwada a gani ba a kinta mutum to wallahi an yi ba za a warke ba ba za a warke ba kana buƙatar yaqini sakankan cewa al'imanul jazim imani mai ƙwari mai ƙarfi daga zuciyarka wannan zai taimaka wajen samun lafiya Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu malam sa'id ibn ali ibn wahaf al-qahtani rahimahullahu ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai yawan rahma mai jinƙai al-muqaddimah yace gabatarwa akan ce al-muqaddima ana nufin me gabatarwa akan ce al akan ce a akan ce al-muqaddama ana nufin me ne gabatarwa akan ce al-muqaddima shine shimfida ina fata an gane akan ce al-maqdama duka ana fada a larabci so al-muqaddima shimfida game da wannan littafi malam yace ahammiyatul ilaji bil qur'ani was sunnah muhimmancin neman lafiya da yin magani ta hanyar yin amfani da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara man da khutbatul haja innal hamdalillah dukkanin yabo lallai ya tabbata ga Allah sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna yaba masa muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafaransa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunanmu wa min sayyiati a'malina da kuma miyagun ayyukanmu man yahdihillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla lah babu wanda ya sai batar da shi Allah ka shiryar da mu wa man yudlil wanda ko ya bace gabarin bin hanya madaidaiciya ko kuma wanda Allah ta'ala ya batar da shi fala hadiya lah ba yadda wanda zai iya shiryar da shi zuwa tafarki na gari wa ashhadu an la ilaha illa Allah kuma ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharika lah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lallai annabi muhammad bawansa ne kuma manzonsa ne wannan sunan jama'a shine sunan da manzon Allah ya fi so a yabe shi da shi fiye da kowane suna duk wani da zaka ji mawaka suna daha kai ne mai kaza kai ne mai kaza wannan dishirme ne manzo Allah ya ce faqulu abdullahi wa rasuluhu ku je abdullahi wa rasuluhu bawan Allah kuma manzon Allah manzo Allah ya fi son wannan fiye da kowane irin yabo da za a yi masa eh suka ce sayyidul wujudi kaga sayyidul wujudi shirka ne shirka ce kun yadda kun yi tsuru-tsuru idan aka ce sayyidul wujudi shugaban dukkanin wani abu samamme Allah ta'ala samamme ne ko babu ne ban ji ba samamme ne to shi manzo Allah shugaban Allah ne ban ji ba wannan wuce iyaka ne shi yasa ai shi da kansa manzon Allah bai ta faɗin wannan ba sai dai yace anan nabiyyu la fakhar ana ibn abdul muttalib ko yace ana sayyidu waladi adam wala fakhar ni ne shugaban ƴaƴan adam babu alfahari sai dai kace sayyidul bashar shugaban wa dukkanin wani mutum da Allah ya halitta tun daga kan babansa annabi Adam har zuwa kan kakansa annabi wa annabi Ibrahim an gane wannan tun daga kan baban kowa da kowa cikin mutane to shine shugabansu amma sayyidul wujudi wannan shirka ne kila wani ya ce maka to ai ni ba haka nake nufi ba to ai kuma kalmar ta riga ta wuce tunda har za ta dauki wani fassara mai harshen damu to barin ta shi yafi an gane duk abin da Allah ya bai bi manzon Allah da shi ba bai ainihin wato manzon Allah da kansa bai yi wa kansa kirari da shi ba sahabbansa ba su mai kirari da wannan ba to ka bar shi kawai ka bi yadda magabata suka yi sai ka zauna lafiya an gane wannan والشر كله في الابتداع هكما عبد الله بن يفلا يشي فالخير كله في الاتباع دكرن الخير ينا cikin bin manzon Allah والشر كله في الابتداع sharri gaba ɗayansa yana cikin kirkiran sabon abu a kawacin addini wani malami kuma da tashi ƙari a nashi baitin yace wal khairu kulluhu fi littiba'i man salaf wa sharru kulluhu fi libtida'i man khalaf dukkanin alkhairi yana cikin yin da'a da biyayya ga suwa magabata na ƙwarai waɗanda suka mene suka gabata wa sharru shi ko dukkanin sharri fa fi libtida'i man khalaf yana cikin me yana cikin ainihin wato kirkira da ƴan baya suka zo suka yi a cikin addini mun gane wannan Allah ka tsare mu da haka muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da mu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa cewa lallai annabi muhammad bawansa ne kuma me manzonsa Allah ya baiwa manzon Allah zaɓi tsakanin ya zama annabi sarki mai sarauta mai dubin dawaki da mahaya da makamai da waye-waye Allah ya bashi zaɓi manzo Allah ya tsaya shiru yana son ya karɓi zaɓin sai malaka jibril ya nuna mishi na farkon na farkon ka ce kana so na biyun ce ka ce kana so ka zama bawan Allah ne manzon Allah saboda ka zamto mai yawan kaskantar da kai gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah ko shine shugaban masu tawali'un duk duniya gaba daya babu wanda kai manzon Allah ne tawalu in kana ganin kai mai tawalu a unguwan ku kila saboda talauci ne dan dan ba kuɗi kwana biyu da wata yar mota in ka zo ka wuce sai fa ka watsa mutane ruwa kai kai sama abinka eh to shi manzon Allah ba wannan har kananan yara in yaje wucewa wajen sai na musallama yau sharabanka da kai wa yaran an gogo sallama ka je wucewa kana ganin wai kai babba ne ko kaninka ne bai ganka ba ko ya shafa bai sallama kai ba za ka yi mai sallama kana jiran wai dole sai ya gaishe ka wai kai ga babba sannu jama'a mun gane wannan sallallahu alaihi salatin Allah su tabbata gare shi wa ala alihi da kuma iyalansa wa ashabihi da sahabbansa mazaje gwaraza wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako wa sallama tasliman kathira da aminci aminci mai yawa amma ba'd ishi bayan haka fala shakka babu shakka wala raiba babu tababa أن العلاج بالقرآن الكريم وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى هو هو علاج نافع وشفاء تام ما يجي باب شك باب تبابا للي yin magani ta hanyar yin amfani da alƙur'ani da abin da ya mai girma da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama minar ruqa na addu'o'i huwa ilajun nafi'un shine magani mai amfani wa shifa'un tammun shine kuma cikakken waraka daga dukkanin nau'in cututtuka qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa' malam sai kawo mana wannan bangare da wannan aya da ke cikin suratu fussilat qul huwa kace shi alqur'ani lilladhina amanu ga waɗanda suka yi imani da Allah hudan shiriya ne wa shifaa'un kuma waraka ne daga dukkanin irin nau'in cututtuka da ke iya samun bawa Allahu akbar maganar nan wa ya faɗa ne ban ji ba Allah ne ya faɗa akwai wani mai shakka maganin wani likita za ta iya goge maganin Allah na'am maganin wani ƙwararre daga cikin ƙwararru ko wani profesa wani arni daga wata ƙasa za ta iya goge wannan maganin ta manzon Allah ba za ta goge ba jama'a alqur'ani ya faɗa manzon Allah ya faɗa mu na matsayin mu na musulmi dole mai imani da wannan mu kankance da wannan jama'a mun fahimci wannan ko malin ya ci gaba da cewa wa nunazzilu min alquran haka nan Allah ta'ala ya ce wa nunazzilu min alqurani muna saukarwa cikin alqurani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin abinda yake waraka ne da kuma jin kai ga bayin Allah mu'minai kun gani muna saukarwa cikin mene alqurani wannan min din sai ma da ce wa min huna li bayanil jinsi min anan an kawo ta ne domin bayanin jinsin alqur'ani ma'ana alqur'ani tun daga fatiha har zuwa suratul nafi waraka ne babu wata aya da ba waraka bace Allah ya sa mun gani ba min bace tab'idiyya ma da ke ce maka ba wai manzon Allah ba wai Allah ya ce alqur'ani wani bangare waraka ne wani bangare kuma ba waraka bane kun gane zancan shi yasa mala yace maka wa min huna lafazin min anan li bayanil jinsi ta zo ne don bayanin jinsin alqur'ani gaba ɗayansa ba wai wani bangare na alqur'ani ba kenan wannan minci da ke bayanin jinsi ba min bace mene at-tab'idiyya ɗaliban larabci za su fahimta aka ce at-tabi'idiyya ana nufin ta bangare an gane wannan ko yawwa fa innal qur'ana domin lalle shi alqur'ani kullahu shifaa'un dukkanin sa rankatakaf waraka ne kama fi ayati almutaqaddima kamar yadda ya gabata a wancan aya da ta shuɗe an gane wannan ko wannan magana tana cikin littafin aljawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i shafi na al'allama ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya ji kansa ka littafin nan qayyimi ne malam jama'a nan da mutu insha Allah ta'ala wata rayuwa za mu sa karatun sa mu karanta akwai Dr. Muhammad Sani rijiyar lemu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya ya kiyaye shi yana karanta wannan littafin har yanzu aka tsina an gane sannan akwai malam Ahmad Tijani Suguruntum shi ma yana karanta da wannan littafin da wasu ma daga cikin malamai da waɗannan su biyun da su na fi sani sun shahara wanda ake sawa a social media littafi ne matuƙar muhimmancin jama'a wato idan aka zo ana biya maka matsalolinka na zuciya wallahi zaka ce da kai ake dan sai ya dauko ka gaba ɗayan ka ya daura ka akan sikeli sai kuma ya kuma ya rataye ka ana kallon ka a dage ka gane yau da Allah zai ga dama ya tona maka asiri na abin da kake yi da yanayin yadda kake za ka gane ashe duk duniya ba mai ƙara kallon ka da mutunci wallahi jama'a littafi ne na gyaran zuciya da gyaran ɗabi'u da halaye akwai wani malami da ya yi talhisinsa an gani ya sa masa suna almuntaka min aljawabil kafi ma'ana zaɓaɓɓun wasu fa'idoji kamar talhisi ne kamar summary an gani takaitawa ya yi ya ɗan ciccire wasu abubuwan da za su ɗan ja littafin ya tsawo da yawa ya ɗebo muhimman kanin sai ya tara maka littafi guda ɗaya la'alla mun za mu karanta sai dai mu karanta wannan karamin tunda ilimin bai kai da karanta babban ba jama'a mun gane wannan Allah ya madaukakin sarki ya dace da mu mun yi karatu mai tsawo a cikin sa a wurin malamin mu Sheikh Muhammad Awal Albani rahimahullahu ta'ala a lokacin da yake mana karatun littafin Al-Kaba'ir ko lokacin da muka zo wajen bangaren shirka a cikin littafin sai da ya dauko wannan babu aka soke shi gaba daya saboda yayi bayanin bangarorin shirka da yawa wanda babu su a cikin wasu littafan da yawa waɗanda mutum zai je ya nemo bayani cikakke game da shirka da Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya dace da mu to malam sai ya ci gaba da cewa ya ayyuhan nas Allah ta'ala ya ce ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum haƙiƙa wani irin wa'azi mai girma ya zo muku daga wurin ubangijinku wa shifa'un lima fi sudur da kuma waraka na abin da ke cikin zukata na cututtuka wa hudan da shari'a wa rahmatun da jin kai lil mu'minina amma ga bayin Allah mu'mini kai mu'mini yan gata ne na farkon ayan ku ji fa an ce ya ayyuhan nasu ko kaga nan musulmi da kafiri kowa ya shiga ina ya shiga ciki ana kiran mu ne qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum haqiqa wa'azi ya zo muku daga wurin ubangijinku wa shifaa'un lima fi sudur da kuma waraka na dukkanin cutar da ke cikin ina zukata wa hudan da kuma shari'a wa rahmatun da kuma rahma amma lilmu'minina ga suwa masu imani kenan wanda bai da imani da sakankan cewa alqur'ani ba zai masa waraka ba ba zai zame masa jagora wajen shari'a ba ba zai zame masa sanadiyyar samun rahma a wurin Allah ba mu'minai ne kadai za su samu wannan dacewan da wannan tagomashin Allah ka sanya mu daga cikin su wannan aya aya ce ta hamsin da bakwai a cikin suratu Yunus. Falƙur'anu don haka shi alƙur'ani huwa shifa'u tammu shi ne waraka cikakke min jami'il adwa'i daga dukkanin nau'o'in cututtuka alƙalbiyyati wal badaniyya wanda ke cikin zukata da wanda ke jikin ɗan adam. yanzu ka je general hospital na garin nan magani mai suke bada na jiki ko na zuci a'a ashe akwai wani nau'in cutar da zai iya kashe mutum ma ba a sani ba ko kuwa misali ka taba jin mutumin da ya je asibitin da aka bashi maganin hasada ya sha ya warke da Allah ku nuna mishi akwai ma asibitin a duniya ina ce maka this is a medication for envy ko ba shi bane hasara a ce maka ai wani professor a wata jami'a ya yi bincike ya gano wannan magani yana magance matsalar hasada kun taba jin shi a duniya ban ji ba yawwa kun taba jin wanda aka kai shi aka magance mishi matsalar kita shi maƙetaci ne mugu ne wannan mugunta aka ji aka bashi maganinta ƙwayar da in ya sha zai warke daga wannan muguntar cuta ce ta zuciya babu abin da ke warkar da ita tas sai wahayin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani da sunnan nan sai a zo a karanta maka ce Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza sai ka ji kana jin daɗi a ranka ka karanta alqur'ani sai ka ji sanyi a ranka ya wanke maka damuwa ya wanke maka bakin ciki wani ya shiga damuwa sai wajen psychiatry doctor in yaje to ya kamata ka wato you know you know ya kamata ka rika dan rage damuwa da dan abin nan ka rika dan kunna TV kana dan kallo irin yan wasanni haka in ka dan cartoon haka kuma ka rika dan fita kana kallon tsirrai wai duk wannan ne zai sa wannan ciwon damuwar ta warke ƙarya ne ha wannan ai sai an zo an hada da rikitancin manzon Allah shi yasa kake ganin turawa a kididdigar da ake da ita a duniya sun fi kowa kashe kansu duk da mu muna ganin wai muci ma baya ne mu ana mu ganin muna ga wai muci ma baya ne mu an wuce mu shikenan to turawa sun fi kowa kashe kansu kuma ta'addancin da ake yi kasar Amurka a kullum da adadin yawan mutanen da ake kashewa wallahi tallahi ya fi na Najeriya ya fi na Najeriya yawa ina gaya muku wannan magana bi haq akwai wasu kafafi da suke fitar da irin waɗannan alƙaluma wanda su Amurkan ba sa yadda su a karan kansu ne su bayyana a kafafen yaɗa labaransu amma mun mun zame musu 'yan jarida abu yana faruwa sun je kafayen shi yana ɗauka kun gani gashi nan ɓarawon mashin ɗin gashi nan ana ƙona shi gashi mashin ɗin shi ma ita ma an ƙona ta ga gidan shi ma an rushe shi wai shi ɗan ya zama ɗan jarida shi kuma wani kai sai ya danna sai ya danna yaɗawa sai ya yaɗa sai ya sharing wannan ma ya sharing wannan ya je ɗora a tiktok wannan ya ɗora ya ɗora a instagram wannan ya ɗora a kaza ba haka bane ba wannan ita shi irin wayewar mu mun ɗauka komai sai an nuna wa duniya wannan ya zama wuta kenan ya zama rashin kan gado Allah ya kiyaye ƙarshen ta wata rana sai mun zo mun yi bayani kuma yadda za ka yi ta'amuli da social media ita kanta facebook ne instagram ne waye waye mutuwa ya tashi wajihin amfaninsu da kuma me illolinsu Allah ta'ala ya samu dace to jama'a kun ji sai malin ya ci gaba da cewa alqur'ani shine nan waraka cikakke daga dukkanin nau'o'in cututtuka alƙalbiyyati wal badaniyya na zukata da kuma na jikkuna wa adwa'id dunya wal akhirah alqur'ani shine maganin duniya da lahira ita kanta duniyar na jama'a ciwo ce kun yadda ba ku yadda ba eh ciwon kenan yanzu gashi ta tsofar da kai eh duniya ce an haifi kada kana jariri ka tazo kana ƙarami kana kuka ka zo in ma baka kuka ba sai an tsirka ma duka kayi kukan sai a ce to lafiya kenan duniya kenan ai ƙwarai ko kuwa kuma kowa ka ganshi a duniyan nan sai ta mai da shi asfala safilina wanda ya bi Allah ne kawai zai kyakkyawa kyakkyawan ƙarshe mai kyau wanda zai je game da Allah ya samu jin daɗin har abada. Mai Allah ya ce, Ya ayyuhan nasu, inna wa'ada Allahi haƙ, fala ta gurran na kumul hayatu a duniya, wala ya gurran na kun billahi alƙaru. So duniya tana cutarwa da rikitarwa da yawa. حمال البيرينا شوا وليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حالمت إيش دنيا باقوم يبش ذات باتا مكا ري نا شكرو ما سيوا جن دادن دنكن كني ذات باكا ma da yake kai makwarar duniya gaba ɗayanta in kai tunaninta kamar inuwarka ne wanda ke gushewa idan rana ta fito in ta tashi amin nan me ake cewa in ta in ta faɗi sai inuwar ta yi mene to rayuwar ta ƙare kenan ko kuma baccin da kake yi kawai kana mafarki ai ga ni nan ina cikin mota ina tuka ina jin daɗi can da kaje kai wani bori ko ana accident daga ta farka subhanallahi kai farka ai alhamdulillah ashe akwai ciniki ba mota bane wayo Allah na da duniya kenan ta sa maka damuwa ta saka cikin kala ta lissafin dokin rano da rayayyu da matattu duk kana hada kana jibilla wai naka an gane yace sujinta biha wa anta laha muhibbun an sanya ka a cikin kurkuku a cikin ta amma duk da kaga kana son ta shi to fa kaifa tuhibbu ma fihi sujinta ta yaya wai ma kake son abin da aka saka a bursuna a cikin sa bursuna ce ba aka tsaura ka a ciki an gane wannan amma ka waye gari wai kai bursuna da kake son zama ne manzo Allah ya ce ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu man alkafir mala yanzu ka yadda manzon Allah ya ce duniyan nan gaba ɗaya ko kuku ce ga mumini in dai kai mumini ne yanzu dukkan mu nan muna cin kurkuku ne muna ta faman cin wuya mu aljanna mu tana ina lahira Allah ta'ala ka samu ci wannan jarabawa Allah ka samu shiga aljanna Allah ka samu aljanna ba dan halin mu ba an gani to alqur'ani shine warakan duniya da ina lahira shi zai nuna maka hanya shi zai haskaka maka hanya shi zai nuna maka yi nayi bari na bari ga hanyar tsira ga hanyar samun rayuwa mai inganci ga hanyar koyon tarbiyya ga kaza ga kaza mun gane wannan wal akhirah wani magani zai maka a lahira shine bin Allah da kai a duniya sakamakon zaka same shi a ina ne a ina ne lahira anan ana maganin kabari eh ai manzo Allah ya faɗa ku ce lahira kabari shine masaukin farko na zuwa lahira kana mutuwa kiyama ka ta tsaya duk wanda ya mutu jama'a kiyama shi ta riga ta tsaya shi kuma tun daga wajen mutuwan tun daga wajen yan sakon da za a aiko su dauki ranka za a gane inda ka nufa eh wallahi Allah ka samu samu mala'ikun rahama su dauke mu Allah ka samu cika da imani wallahi jaba akwai tashi hankali tunda har mutuwa ta zo manzon Allah tana fusgar shi da magaginta sai an wayi gari bai ma san yanin da giski ba in ya farka ya dan dawo aka dan dawo masa da hankalinsa sai ya shafa ruwa aka ce la ilaha illallah inna lil mauti sakarat manzon Allah sai ya shafa ruwa aka ce kai la ilaha illallah lalle mutuwa tana da magagi tunda har manzon Allah bata bari ba wannan magagin mutuwan ciwo ne mai zaman kansa to wallahi kowa sai yayi magagin mutuwa ba kowa sai yayi Allah ka bamu da sauki وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد da ma can abin da kake gujewa kenan kana tsoranta to kuma sai ta zo ɗayan biyu ne ko dai mala'ikun rahama su zo da alkhairi ka samu sauƙi an gane wannan shiƙati nashta ko kuma ka sami wacce ba a fata wannan zi'ati garka aka ga jin garka ai ka san an garke kenan ko haka ake ɗauko ran a sa wannan mai matsifata an san matsifata ku abinda ake taje gashi da shi in za a kitso to irin su ne za a sanya su kamar irin wanda ake sa tsire a jiki ran kafiri haka mala'iku su dinga cakawa suna fusgota suna cakawa suna fusgota da ƙarfi har sai an zare ta daga jikin shi wani mala'ikan na dukan fuskarsa wani yana dukan dibaransa ana cewa ciro ran da kanka yana wannan ihun yana buje-buje yana harjaji haka za a zare wannan ran a jikinsa to maganin ka sami kyakkyawan cikawa shine bin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ka dace da mu malan yace wa idza ahsana al-alilu tadawi bihi idan mare lafiya ya kyautata yin magani bihi da abin da yazo a cikin wahayin Allah na alqur'ani da sunna wa alaja bihi maradahu ya kuma magance matsalar rashin lafiyarsa da ita bi sidqin da gaskiya wa imanin da cikakken imani wa qabulin tammin da kyakkyawan cikakken karɓa na wannan maganin wa atiqadin jazim da kuma aƙida mai ƙwari a cikin ransa wastifa'i shurutihi da kuma cika dukkanin sharuɗan da ya kamata ya cika na samun lafiya lam yuqaminhu da'u babu wani rashin lafiyan da zai iya fito na fito da alqur'ani da sunan manzon Allah na'am na'am na'am masha Allah ibar mu dawo da baya malam yace wa ma kullu ahadin yu'ahhalu amma fa jama'a mu sani ba kowane mutum bane yake cancanta wala yuwaffaqu ba kowane mutum bane ma ake datar da shi lil istishfa'i bil qur'an wajen magance matsalan cutarsa da alqur'ani wallahi jama'a ba kowa bane ake datar da shi wani duk rashin lafiyar da yake yi bai taɓa gwada ma wani abu na alƙur'ai kai hankalinsa ma ba zai kai zuwa ga wannan ba imaninsa kawai yana cikin sodrex yaƙininsa yana cikin boska an gane wannan tunaninsa yana cikin panadol extra Allah ya sa mun gane so daga shi a cikin tsarinsa ma ba magana likitancin manzon Allah muku wannan mun jarraba mun gani tabbas yana yi so ya fi so shirin masaƙi ma'ana ba iyaka kenan ko to kenan jama'a anan abinda malik sai ya ce mana ashe ba kowane mutum bane ma ko da ya nemi ya nemi ya karanta alqur'ani Allah ya bashi lafiyan ma Allah zai bashi lafiya ba kowa bane to shi yasa sai ka maka ka'idojin yace maka wa idza ahsana al-alilu tadawi bihi idan mare lafiya kuma ya kyautata yin magani da alkur'ani da sunnar manzon Allah wa alaja bihi maradahu yayi kokarin warkar da cutan da ke damun sa bihi da shi alkur'ani din bi sidqin da gaskiya mun ji nawa wa imanin da cikakken imani mun ji nawa wa qabulin tammin da kuma cikakken karba mun ji nawa wa atiqadin jazim da kuma kullewa a zuci mai karfi mun ji nawa wastifa'i shurutihi da kuma cika sharuɗansa mun ji nawa dai zai mana bayanin fallafilla wannan lam yuqawimhu da'u babu wani ciwon da ya isa ya yi fito na fito da wannan maganin da ke daga wurin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abadan har abada a nan kawai abin da zai ƙarin bayani a kansa shi ne inda ya ci maka bisidikin wa iman na farko sai ka gaskata shi alƙur'anin cewa zancen wane ne kuma sai ka yi imani da cewa ɓangaren imani sai ka yi imani da cewa alƙur'anin nan shifa ne waraka ne wanda aka ce a ƙur'ani waraka ne yace kai kai da dai shani kudi a dai karanta to yanzu wannan ko an sauke masa ƙur'ani so dubun dubata ba zai masa amfani ba an gane wannan shi yasa mafi yawan mutane ba su ma san yadda ake aiki da alƙur'ani wajen samun waraka ba mutum ne wata damuwa ta dame shi ko wani ciwo ya matsa masa sai ya je ya sa a yi mai sauka ai wannan saukan da ka sa aka yi haka ba da sadaka shi wanda ya yi saukan ladin ya ƙare a wurinsa ne shi kadai kuma kai ba ma komi ba kuma ga ta goma shi ka ba shi ka alarmomi suna caɓawa riba biyu kenan shi ya ci kai kuma dai kana nan a cikin yanayinka abinda za ka amfani da shi kawai in ya gama saukan ƙila ya addu'a ya ce ya Allah ka yaye wa wani damuwarsa shi ita ce kadai za ka amfani da shi amma ladan wannan saukan yana ga wanda ya karanta ni ka gane ashe shi alqur'ani yayin da kake so ya warkar da kai ba maganin wani ya karanta maka ake ba a'a ka karanta ne kai da kanka wallahi alazim ko da qul huwallahu kaɗai ka karanta kai ta nanata ta kai ta maimaita ta akalla so goma kana gamawa ka daga hannu ka ce ya Allah ina roƙonka da hasken qul huwallahu da na karanta ina roƙonka ya Allah saboda warakan da ke cikin alqur'ani Allah ka yaye min wannan damuwa ta ba Allah ka biya min wannan buƙatu nawa ya Allah ya Allah ina kamun kafa da karanta wannan alqur'ani da zuwa gare ka ina kaskantar da kaina zuwa gare ka Allah kai ne mawadaci wanda talauci bai taba dika taskarka ba ya Allah kai ne mai yi Allah ni bana iyawa ya Allah ka taimake ni Allah ka biya min bashi na Allah ka yi min kaza za ka ga cikawa da bismillah ko kifta da bismillah ko ba shi cewa ko za ka kiftawa da bismillah Allah ya biya maka wannan bukata To ga Alƙur'anin amma rashin sanin yadda za a yi amfani da shi a amfani ɗin kuma yana cutar da al'umma. Yanzu wata ce ba ta da lafiya zai ita tana son ne kawai a je a rubuta mata Alƙur'ani ta sha. Ce wala ai an yi ta sauka an yi ta rubuta Ƙur'ani tana sha ba ta warke ba. Ba cewa muke yi in an wanke an sha ɗin ba a warkewan ba. Amma akan samu mawaniya. Abubuwan da ke hana wannan abin ya tasiri. ana samu ko ba a samu ana samu to maganin wannan shine ka je wajen malamai ka koyi karatun a fahimtar da kai a fahimtar da kai sai kowane abu ya zamto ka aji sha inda ya dace jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace istifa'u shurut shine daga cikin jama'a akwai imani mai karfi kamar da malam ya faɗa sannan akwai aqida ka kudirta a ranka cewa eh lalle wannan alqur'anin waraka ne kuma tabbas zai warkar da ni in Allah ya yarda to nan ka riga ka samu abin da ake nema me ya rage maka zartaswa kawai ya rage akwai bawan Allah da wata bayan Allah ke fama da rashin lafiya a gida ya kira ni akan zai zo shago na in bashi magani na ce mishi to ai kai sai dai yari tana cin wani hali ce mishi ni yanzu gaskiya na gani ba zan iya zuwa ba gidanku ni in duba yarinya ba ko kuma kun ce ba za ku iya ɗauko ta a yanayin ta ku taho da ita ba saboda haka abin da ke ka da shi ka karanta fatiha kafa bakwai a cikin ruwa kana yi kana tofawa in ka gama ka gutsa a bakin ka bismillah ka fesa mata a fuskarta sannan kuma ku ba ta sha magana kenan har yau ban gansu ba la'alla daga wannan abin Allah ya bata lafiya yayi in yayi da kyakkyawan imani da yaƙini mai kyau to shikenan amma komai iya ruƙuyanka komai iya karanta addu'o'inka in ya zama wanda kake karantawa ji yake to a dai addu'an yayi ka sage yana ji wallahi ba zai ba ko kai addu'an Allah ba zai karba ba saboda shi wane shi wanda ake wa din bai cancanci Allah ya bashi lafiya da alƙur'anin ba Allah ya sa kun gane shine ma'anan wastifa'i shurutihi sannan sharadin kuma ya zamto abinda za a karanta a nemi lafiyar da shi ya zamto daga cikin alqur'ani ne daga cikin sunar manzon Allah ne ingantacciya ba daga wasu kulle ba ba daga wasu ainihin wato me ake cewa ne ku tuna mu a akwai abubuwan da ake faɗa yau da gobe banda wancan ɗin ɗayan yawan ƙulumboto ba wani ƙulumboto ba wani shige-shige kawai a ba Allah in za a ba Allah kai a ba Allah a dai ne biye biye Allah ka shiryar da mu malin ya ci gaba da cewa wa kayfa tuqawimu al-adwa'u kalam kalam rabbil alamin kalama rabbil ardi was sama ta yaya wai wani ciwo zai iya yin fito na fito da zancen ubangijin kasai kasai da samai baki daya akwai jama'a akwai ciwon da zai iya yin fito na fito yayi tirjiya ga magana Allah Allah ya ce mai kun gushe sai kuma ya tsaya ce an kya gushe din eh kai za ka wani shedani kace fita yace an ki din ba za a fitan ba an gane wannan ai to in ma alaji in ba da alqur'ani ake wannan ba zai ma yiwu ne ai ba zai yiwu ba jama'a in ba kariyan Allah ba in ba ni'imar Allah ba ai duk abin da ake ba zai yiwu ba an gane wannan ko yace to ta ya za a yi wata cuta ta iya yin muqawama fito na fito da zancen ubangijin sammai da ƙasai baki daya allazi law nazala 'ala al-jibali sada'aha wanda da Allah ya saukar da wannan alqur'ani akan duwatsu ne da ya ragargaza duwatsu gaba ɗaya duniya da sun rugurguje saboda nauyinsa saboda ƙarfinsa saboda mu'jizansa aw 'ala al-ardi laqata'aha ko kuma da Allah ya saukar da wannan alqur'anin akan ƙasa ne ƙasan da muke rayuwa kanta da ta tsatsage ta kikkece saboda girman alqur'ani ƙasa ba za ta iya daukan shi ba Allah ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian mimman min khashyatillah da a ce mun saukar da wannan alqur'ani akan duwatsu da ka gani saboda kaskantar da kai ga Allah ya rugurguje gaba ɗayansa saboda tsoron Allah can kuma Allah ta'ala ke cewa walau anna qur'anan suyirat bihi aljibal inda ce wannan alqur'anin za a gusar da duwatsu da shi aw qutti'at bihi alard ko za a yayyanka kasa da shi ma'ana da an saukar akan duwatsu da ya gargaza su da an saukar akan kasa da yayi mi da ya tsatsaga ta ya kikkita ta an gane wannan ai wannan shahidi daga cikin alqur'ani mai girma mala yace fama min maradin min amradil qulubi wal abdan babu wani irin babu wata cuta ta rashin lafiya da gaske rashin lafiyan zukata ko jiki illa wa fil qur'ani sabilud dilalati ala ilajihi face a cikin alqur'ani akwai hanyar da ke nuna maka yadda za a warkar da wannan cutar magana ta kare ko kuwa babu wata cuta ta zukata ko ta jukkuna face a cikin alqur'ani akwai hanyar da ke nuni zuwa ga yadda za a magance ta wa sababihi da me sababi hanyar da za a bi wajen a magance da dalilin da zai sa wannan cutar ta warke wal himyati minhu face a cikin alqur'ani akwai bayani na yadda mutum zai kare kansa gabarin wannan cuta ta same shi liman razaqahu Allah fahman likitabihi amma wannan ga wanda Allah ya azurta shi da fahimtar littafinsa Allah ka fahimtar da mu littafinka Allah ka amfanar da mu wallahu azza wa jalla Allah mabuwayi madaukaki qad zakara fil qur'ani amrad al qulubi wal abdan ya ambata a cikin alqur'ani amrad al qulub ciwuka na zukata wal abdani da kuma jukkuna wa tibbal qulubi wal abdan kuma Allah ya ambata a cikin alqur'ani magungunan da za a yi likitancin warkar da matsalolin cutukan zukatan da jukkunan baki daya Allahu akbar Allah ta'ala tinka aje ko ina qur'ani me yace fi qulubihim maradun فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون من جورينا ويدا هكني يوا تو بari mu dauko sako can ƙasa suratul mudaththir me Allah ya faɗa wal yaqul alladhina fi qulubihim maradun والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كجاي مرض القلوب أنغاني تو أقوي تشوتتك الله يعمل تشوتتك مني زكاتا wannan na kawo mana wurare guda biyu can sama da ina can ƙasa ba dan sun ƙare ba suna da yawa a cikin Qur'ani ba sai mun ambaci dukkanin waɗannan wurare ba to amma malam zai kaya zai karanta mana wani bayani anan wanda kuma ire sai mun kuma zuwa ga waɗancan ayoyi fa amma amradul qulubi amma kun ga ciwo na zuciya fa hiya naw'ani nau'i biyu ne jama'a kuna ji ai fa amma amradul qulubi amma ciwukan zukata ciwon da ke kama zuciya ya kashe ta har a wayi gari wannan ciwon ya halakar dan adam nau'a fahiya nau'ani nau'i biyu ce kowa ya karkada kunninsa ya ji da kyau maradu shubuhatin wa shakk na farko akwai ciwon shubuha da shakka an gani me kalmar shubuha ke nufi kun yi shiru shakka wani akwai shubuha abin da ke nufi da ashubuha shine abin da yayi kama da gaskiya amma ko ba gaskiya bane kuma akwai wani abu da ke nuni da kaman cewa kila ya iya zama gaskiya to wannan in ka bi cikin mu nan waya bai da wannan ai manzon Allah ya faɗa ku al halalu bayyin wal haramu wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna kathirun yace amma tsakanin halal da haram ka gane su suna tsakiya ne akwai wasu abubuwa masu rikitarwa wanda mafi yawan mutane ba su san su ba amma sai manzon Allah ya ce famani taqashubuhat duk wanda ya kiyaye fadawa cikin waɗannan ababe masu rikitarwa kaman abin yayi kama da gaskiya amma ba gaskiyan bane kaman ƙarya amma kuma kaman gaskiya manzo Allah ce duk wanda ya taka tsantsan ya kiyaye auka mu waɗannan abubuwa masu kitarwa faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wannan ya kubuta da addinin sa da mutuncin sa an gane wannan wa man waqa'a fi shubuhat wanda duk ya auka waɗannan al'amura masu rikitarwa jama'a yaki kiyayewa yaki kulawa manzo Allah ya ce waqa'a fil haram ina za su sauke shi ban ji ba tashan haramu shirka menene bid'a menene yawa mugunta menene yawa kiran mutane zuwa ga ƙarya haramun ne dishin wayi ne ina fata an gane wannan al-allama ibn al-qayyim rahimahullah kamar yadda ya rawaito ya kawo a cikin littafinsa miftahu dari sa'ada yace wallahi yaso da yawa wani abu zai rikice min ya rikitar da ni sai in zo in samu shaykhul islam ibnu taymiya in ce mishi aga wata malam wai ya kaza da kaza da kaza nake ganin su kaman gaskiya kaman kaza amma kuma sai yace da shi kai abin da ke son ka da shi kamar da zuciyarka ta zamto kamar madubi kar ta zamto kamar tsumma Allah ya sa kun gane karatun kun gane ba sai fasara ba na'am kamai da zuciyarka ta zamto kamar madubi shi madubi ka taba ganin abu ya zo ya gita sai kamar shi bai gano shi kafin ya zo ba in ya zo tsakiya mai kallon ƙwarilla sannan in ya juya baya gaya yake to haka zuciyar kai kamar ta zama ba kullum bane kawai da an ce maka kaza san annabi ne kaza addini ne kaza haras ne sai ka ce ai na karba ai gaskiya ne afa in ma da ba gaskiya bane ai da kaza ma an gane wannan irin yadda ake su kai haba mala ka duba duk yawan nan namu a ce aka bata muke sai a ce da shi Allah sarki miskini ka koma qur'ani qalilan ma tashkurun qalilan ma tadhakkarun ina fata an gane wannan amma aka koma walakin aktharun nasi la ya'lamuna wa kathirun minhum fasiquna wa qalilun ma hum wa qalilun ma hum dan kadan cikin mutane sun wanda ba sa cuta ko kuwa to ina ruwan Allah in kana maganin yawa ne shi yasa wannan ka'ida ta malaman usul fiqi tana burge ni tana cewa la yu'rafu ad-dini bi kasratil fa'ilin وإنما يعرف الدين بالدلالة الشرعية باء غان الدين باء سن الدين تهنير مي بنجبا يوا تهنير يوا متاني كو يوا ما سينسا a'a addini fa ana fahimtar sa ne kadai da dalili ne mene na shari'a musulunci Allah ya madaukakin saki ya datar da mu mun ji nawa na farko kenan sannan cutan shakka wani in ya zauna ya dinga maka shakka duk abin da ka faɗa mai sai ya shakka ka anya kuwa amma zan je in tambaya ka ce mishi kaɗa ce ka anya kuwa to shi kanshi wannan cuta ce cutar shakka ne in ta kama mutum zaga yayi alula fa sai yazo ya kabbara Allahu akbar an fara sallah an ko dai bai kabbara nan ba Allahu akbar sai an maka daka Allahu akbar ya dinga kenan shakka wallahi cuta ce da ke damu ta a zuciya ko kan anya ko ne ya tusa ne sai ya fatal fatal fatale a kamar abawa ya gama ya dawo yana son sallaci naji kamar wani abu ya fita sai ƙara komawa sai ƙara ba samu cutar shakka ce ke damun wannan da waswasi waswasi nau'i ne cutar shakka Allah ya sa mun gani yawwa Allah ya sa mu dace malin ya ci gaba da cewa wa maradu shahwatin wa ghayyin da kuma cutar sha'awa da mugunta kullu kofan nan an gane wannan da cutar mene sha'awa neman biyan bukatun sha'awa ai wannan ba sai na bayani ba kowa ya fahimci wannan sha'awar dukiya sha'awar cuta sha'awar mene mata sha'awar yin zina sha'awar sabawa Allah an gane wannan duk abin da zaka dauki a matsayin sha'awa to wannan yana cikin cuta ce ta zuciya wa gai da kuma mugunta an gane wannan eh shi ma ciwo ne jama'a kuma yana cikin zuciyar bawa ne in ba Allah ya wa bawa rahama ba jama'a zai wahala ka ga mutum ba shi da wannan matsalar cutar Allah ka yayi mana mm. an gane wannan ko jama'a yawwa to don haka akwai cuta ta ainihin wato sha'awa da kuma menene mugunta ko kuma abin da ya shafi ainihin wato zalunci ta zalunci shine mugunta ko kamar wancan kalmar tana da alaka da larabci ne al-zalim shine mene az-zalimi az-zulm kuma shine mene zalunci to fasara shi da wasu kace mene mugunta ko ba shi bane zalunci eh amma da mutum ya ce maka kai wani mugu ne ma'ana ya nufa az-zalimi ce wani az-zalimi ne iya nufin wane ne مغني وهو سبحانه يذكر أمراض القلوب كما قاشنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ينا أنبتا شوتتكا زكاتا مفصلة دكي دكي دلا دلا ويذكر أسباب أمراضها كما الله ملوكتي ينا أنبتا sanadiyya da dalilin samun wannan rashin lafiyan na zukata din wa ilajiha da kuma hanyar da za a magance wannan matsala sai awa ɗaya mu ya cika la'alla ina ganin ya kamata a ce mun yi birki a nan gobe sai mu tashi fa amma amradul qulubi an gane dan wurin yana buƙatar dogon bayani kuma za a yi bayani zai zama yayi tsawo da yawa insha Allah ta'ala da haka yau muqaddima muke yi kuma gobe ma muqaddima zamu ci gaba da yi insha Allah ta'ala masu bibiyan mu a kafafan yada bayanai na zamani za su iya bibiyan mu domin ci gaba da wannan karatu kamar yadda na faɗa wanda ba shi da ainihin wato littafin zai iya downloading din a application din a Play Store in yana da waya ta manhaja ta Android zai iya yare manhaja ta Android zai iya downloading ya amfana da wannan littafi insha Allah ta'ala muna fata abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana jama'a ka'ida karatun nan duk wanda ke da tambaya in ma dai ku zaɓa mu rika buɗe daman yin tambaya ko kuma a dinga rubutowa wanne za mu zaɓa na'am to a dinga rubutawa wanda ke da tambaya sai ya rubuto wanda kuma zai rubutowa ba ila ƙarshen karatu ya iya tambayan sai a bashi amsa insha Allah ta'ala da gwargwadon abin da ainihin wato ya samu muna fata Allah ta'ala ya sanya alqur'ani ya zama mai warkan mana dukkanin cututtukan da ke tare da mu Allah muna roƙonka marasa lafiya mu gida gida asibitoci Allah ta'ala ka ba su lafiya mu da bike da lafiya Allah ka kare mu da lafiya mai albarka Allah muna roƙonka ba mu damuna mai albarka اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم أنزل علينا غيث ولا تجعلنا من القانطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته